بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daren juma'a daren 23 ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 78 cikin jirgin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn taymiyyah wanda ya rasu ne a shekara ta 728 ya rubuta wannan littafi dan bayani akan fiqhun musulunci game da abin da ke da alaka da shugabanci da jagoranci da alkalanci Allah ya saka mashi alkhairi a kafin mu shiga cikin karatu za mu amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya zuwa ga iyalan wani dattijo mahaifin ɗaya daga cikin mu wanda muke karatu da shi anan shine malam Buhari malami wanda mahaifinsa ya rasu a jiya Alhaji Malami Muhammad a can garin Saminaka Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ba iyalan shi haƙuri dattijo ne daga cikin dattawa ahlus sunna wanda ya dade kwarai a cikin tafiyar sunna tun farkon al'amarinta farkon kafa kungiyoyi na izala da makamantansu Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya gafarta mai zunubansa sannan kuma kamar yadda yan uwa suke gani mun samu wata sabuwar kyamara wadda za mu dinga ɗaukan karatu da ita idan ba manta ba da a wannan karatun muna biyan kuɗin haya ne ake ɗaukan karatun nan da kyamara ta haya wanda ake ɗauka da ita da kullum da ake gani haya ake biya yawanci ne nake biya aljihuna kuɗin da ake ɗaukan haya da ita su malam kabiru birams su suke ta mana wannan aiki Allah ya saka musu alkhairi kuma suna mana discount sosai gaskiya to Allah cikin hikimarsa wannan kyamara da kuke ganin ta wani bawan Allah mutumin ƙasar Ghana wanda yake zana a New York shi ya siye ta wallahi wani ana ce mashi anwar musulmi ne ɗan ƙasar ghana amma yana zaune a amerika kuma muna yawan tattaunawa da shi ta hanyar kafafen sadarwa da shi ne ya aiko da wasu daloli aka sai waɗannan kyamara akwai fitila ma da ba riga an kawo ba allah ya saka mai da alkhairi haka ita kanta wayannan da ake ɗaukan karatu jama'a wani ne fesi ta ina wani abokina da taɓa zuwa nan har ya mana limanci malam salim shi ya sai wayannan dubu ɗari da ashirin eh dan katsina ba haka wasu ne kawai daga nesa in suka ga suna son samun lada ko sai su yi wani abu mu kuma nan muna nan ma takabbara Allah zai karba mana kuma za a kudin ba sun fi karfin ka bane ka gaskiya Allah dai ya samu dace to wannan kenan shi sa malam Kabiru Biram muna mushi godiya da fatan alkhairi kuma dama na ga mai cewa za mu fara dauka da wannan kyamara ba sai ya zo ba a yi kuma sai ya turo kowa ba kuma ga suwayin da kuke ganin shi ya iya duk wannan hatsabibancin Allah ya samu dace to za mu tashi inda ma da yake cewa wahal yajibu tamlikal mar'ati zalika wa huwa alladhi yusamma al-aklu kal fardi am yakfi tamkinuha min al-akli fil manzil kama jarat bihi a'rafu an-nasi wa adatuhum qadiman wa haditha fihi qawlani lil fuqaha والثاني أشبههما بالكتاب والسنة فإنه لم يعرف على أحد السلف امرأة كانت تأكل بالفرد وهذا هو المعروف الذي أمر الله به yana magana akan annafaka ciyar da iyali ciyar da matarka da ka aura yaya ka'idar shi yake a musulunci shine yace wa hal tajibu tamlikul mar'ati zalika shin abin da yake wajibi akan ka shine ka mallaka wa mace abin da za ta ci ya zama nata ne misali a ce a kowane wuni ko a kowane mako ko a kowane wata ka ware iya kuɗin abincinta ka bata ya rage ko ta ci ko ka ta ci kuɗinta ne ko ka siyo abincin ka ajiye kuma wannan abincin ya zama nata ta da tasarrufi akai shine tamlik wa huwa alladhi yusamma al-akl shine wanda ake cewa ci kal fardi kamar yadda za a yanka mutum wani albashi ko a yarjejeniyar kudin wani aiki ko kamar yadda musulunci ya yanke kudin wato abin nan ba kudi ba kaso na gado cewa in mutum ya rasu wanansa a bashi kaza wancansa a bata kaza kowa ya san meye gadon ɗa meye gadon uba meye gadon mata meye gadon ƴan uwa idan nasu ya rasu ko shine alfar am yakfi tamkinuha min al-aqli koko ba sai an mallaka mata ba amma dai a bata damar abin da za ta ci gashi nan a ajiye amma ba mallakin ta bane mallakin mijin ne kama da rabbihi a arafun nas kamar yadda wato ɗabi'ar mutane urufin mutane wa adatuhum da al'adun mutane suka gudana kadiman wa hadisa shin za a mallaka mata ne ko ko za a bar kowane mutane ne su gudana akan abin da aka sani na al'adarsu idan mutane da al'adarsu miji zai killace abinci a wani sto sannan kuma in gari ya waye ya ɗauka ya bayar ko kuma wanda zai ba matan wasu kuma za a ba matan su sarrafa da kansu wasu kuma a je a siyo a kasuwa wasu kuma a tafi gidan cin abinci a je a siyo kowa dai gwargwadon al'adarsu yace fihi qaulani lil fuqaha malamai su maganganu guda biyu wasu goyi bayan waccan magana wasu goyi bayan wannan wasu na ganin a duk abin da za a ba mace na ciyarwa to a ba ta dukiyar nata ne ta sarrafa yadda garama wasu kuma suna ganin a'a za a dai ba ta damar da ta ci abincin a san da ya kamata ta ci a bisa yadda aka saba ashbahu huma wa thani ashbahu ma bil kitabi was sunna na biyu shine cewa a ba ta damar cin abinci ba tare da mallakarsa ba to shi yafi dacewa da sunna dan gashi nan har sai da Hindu ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko ta dauki dukiyar mijinta ta yi kaza da shi kenan dukiyar da ke gidan buhunhunan abinci da kwalayen taliya da indomi da kaji da aka aje a cikin freezer duka har yanzu namijin ne ko mun gane har yanzu namijin ne ba nata bane da aka yanzu ba ta da yancin ta dauka ta siyar ko ta tasarrufi da shi kamar dukiyarta to wannan yafi dacewa da usul na shari'a fa innahu lam yu'raf fi adi salaf imra'atun yace ba a san wata mata a zamanin da ba allati kanat ta'kul bil fard wanda za a ce wai abinda take ci a gidan mijinta an riga an yanke ne an yanke an ce to breakfast naira 300 lunch 500 dinner naira 1000 da haka kullun kudin ki 1800 da haka 1800 so so bakwai dubu kaza ko so talatin dubu kaza to ga ki ba ba ba san ana yin haka ba idan akwai garin da suke yin haka shikenan al'ada suke ne ina fata mun gane wannan ba a san cewa ana mallakawa mace dukiyar cin abincinta ba a'a za dai a kawo abincin ya zama akwai shi ta yi amfani da shi san take da bukata waqtalafu aidan har ila yau malamai suka ƙara yin sabani hal wajabatin nafaqa ala wajhi sila shin wannan ciyarwan wajabcinta kamar wajabcin sada zumunta ne ka nafaqatil aqaribi kamar da zaka ce da ƴan uwanka mata ko abin nan a sorry uwa ko yayi da kanni ko makamantin su wanda za a ce da su ala wajin sila wato sada zumunta ne ba ya wajaba bane wajabci na ainihin wato abin da ya hau kanka sai in suna da bukata zuwa gare shi kai kuma kana da shi amma ala wajihil mu'awada ko ko a matsayin wato musaye ka sadaki kamar yadda sadaki zaka bada shine a matsayin musayan halasta maka farjinta ko mun gani wal ujra kamar yadda kudin dan kwadago zaka bayar da shine a matsayin musayan service da zai maka ala sa mun gani kaga shi sadaki da kudin dan kwadago dole ne ka biya saboda service din da zaka enjoying kudin su ka riga ka biya amma ciye wanda zaka ba wa ƴan uwanka ko wasu wannan baya matsayin kamar kana biyan wani abu ne da suka baka a asadin zumunta ne wancan ko sai da aka baka sannan ka bayar ba ni gishiri ne in baka manda to wanne ne a ciki ita mace za a yi ilhakin ta da shi ciye wanda yake bata tunda an bata sadaki wannan daban to ciyarwa shin yana matsayin kamar mutuntawa ne da zumunta da kusanci ko ko yana matsayin abin da yake dolen dole ne kamar idan mutum maka aiki a gona ko a site inda kake gini ko ya maka gyaran abin hawanka za ka biya shi haƙƙin sani na dole muƙabilin aikin da ya maka wanne ra'ayi sai ya ce ala ƙaulaini duk maganganun guda biyu akwai su fal awwalu masu cewa a matsayin zumunta ne qaulu abi hanifata wa ahmad fi riwayatin anu shine magana abu hanifa da ahmad ibnu hanbal a wata riwaya daya daga cikin biyu a gunsa wasani nabi masu cewa kuma a'a kaman kaman ujra ce ko kaman sadaki ne huwa qaulu shafi'i wa ahmada fil mashhuri anhu shine magana shafi'i da imamu ahmad ibnu hanbal a magana mafi shahara daga shi ahmad ibnu hanbal din wallahu ta'ala sai ce wa balo ala zalika annaha ala alqawl alawwali tasqutu bimadi bimudiyir zamani sai dan kace na farko kaman na farkon ne wato kaman sila ne kaman sada zumunci idan lokacin da ya kamata ka bada abincin yayi baka bayar ba har lokacin ya wuce to wannan ciyarwar ta ta fadi a ce yau ka wayi gari baka da ko kwandala da zaka ba iyalanka kai ta masifa da rashin mutunci har yau in ta wuce sai da za su yi go to ba sa bin ka bashi idan an ce sila ne ko mun gane izalam yufridha hakimun in dai ba an je gaban alkali ne yace to dole ka biya ba ma'ana kayi wata guda ko sati guda ko kwanaki kaza baka ba da kudin cefa ne to a asali idan mun dauka wancan fatawar ta farko ne to wannan ya fada akan ka kamar yadda kanin ka dake ci abinci a gidanka ran da bai samu ba shikenan ba zai ce yana bi bashi ba ba zai ce gobe sai an bashi kuma plate biyu ba ko mun gane to haka mata idan baka samu ka bata ba har lokacin ya wuce to shikenan ba abin ka bashin wannan yace inda za a bi ka bashi kawai shine in ta kai ƙara wurin alƙali alƙali ya kalli kes din yaga cewa to ya dace ka biya ta tunda bashi ta ci wata kila ta ciyar da kanta da yayanta to sai in alƙali ba ya fallanta ba to ba abin ka bashi wala tasahiqu fasqal aqdi bi isari zawji kuma in aka dauki wannan fatuwa ta farko to mace ba ta da haƙƙin ta ce in ka kasa ci da ita a raba ku in an ɗauki wannan fatoci ta farko to bai isa dalilin a raba ba kamar yadda a wancan in ka kasa ba kaninka abinci bai isa dalilin raba zumunta ba ala sa mun gane wa ala sani idan ku aka ce ciyar wannan kamar kuɗin ɗan ƙwadago ne keke da keke la tasqutu bi mudhi az-zaman to koda yau baka bata lunch ba yanzu gashi dare yayi to tana banka bashin wannan lantin game da dan kwadago da maka aiki jiya a gidan biredin ka baka biya shi ba yana banka wannan kudin ba za ka ce tun da rubunin jiya ya wuce ba zan biya ba in ka ga yan kwadago gona suka yi aiki yau suka yi gobe suka yi jibi sai rana na hudu ka samu kudi ba za ka ce to ai kwanakin jiya sun wuce kwatantan da za ka gane shine yanzu yan kwadago kudin su da za ka biya su na kwadago ko na kwana nawa ne ana banka bashi amma da za a ce cikin wannan kwanakin an samu kuskure ba a kawo musu abinci ba ba za su za su bi ka bashi wannan abinci ba za su bi ka ba saboda wannan abincin alfarma ce kake musu da za a ce misali an dauko abincin a mashin za a taho ana cikin gudu da a taba kawai akai urwatsi abincin ya zubi shikenan kai da su duka kun yi asara amma dai kudin su yana nan ko mun gane saboda shi abincin yanzu ba muƙabilin aikin su bane kyautatawa ce idan muƙabilin aikin su ne to dole a biya su da haka kudin su ko da ya kai na wata sai ka musu lissafi tsab ka biya su sun ma aiki a gona ko a site ko sun maka gyaran abin hawa ko sun gyara maka naman layya kaga duk wannan ujra ce dole ka biya wa tastahiqul fasxu bi ajzihi alha sannan ko mace na da yancin ta raba a raba mata auren idan miji ya kasa ciyar da ita idan miji ya kasa ciyar da mace in an dauka wannan ciyarwar dole ce kamar kudin dan kwadago to tana da yancin ta je gun alkali alƙali ya ɓata auren fasku ne ba wai saki ba a alƙali ya ce ne to na warware auren kuma shi ke na aure ya warware babu kome babu idda sai ƙwaya ɗaya ta ainihin tabbatar da cewa babu wani abu a mahaifarta wa ka ajazihi anil wada'i kamar yadda idan miji ya kasa saduwa da mace akwai waɗannan ta taɓurzan akwai waɗannan maganganun guda za mu ci sa a gaba wanda zai bata dama a sake ta alƙali ya sake ta saki na ɓata aure idan mijinta ya kasa biya mata buƙatar ɗan adam wa kazalika imtina'uha minhu ala sahih kamar yadda ita ma idan ta ki bashi kanta alƙali na da ƴancin ya ba ta ainihin doka cewa dole ta da mijinta in ta ki kuma sai ai musu fasku ta biya shi kuɗin aure duk wannan akwai su a cikin maganganun da malamai suke tattaunawa game da warware rigingimu na aure wannan yanzu muka lura ya zo yana magana ne akan yadda ya kamata shugabanni ko wakilansu ma'ana ko alƙalai ko wasu shugabannin hizba su dinga kallon matsalolin nan da yadda za su dinga warware su Allah ya sa mu dace mala yace wa amma haqquha fi badnihi fa shay'ani haƙƙin mace game da jikin mijinta to abubuwa ne guda biyu al-ishra kyakkyawar zamantakewa wal mut'a da kuma jin daɗin ainihin ɗabi'a ta ɗan adam tsakanin miji da mata bi haifu laukana ajizan anil watsai ta fuskar da inda zai kasa saduwa da ita likaunihi majbuban saboda ya kasance ya da yankakken azzakai shine majbu istahaqqatil fatha to ta cancanci a raba mata wannan aure inda ulama'i qatiba da mu za ta auri wani miji sai ta tarar da shi cewa ya samu accident al'aurarsa ta lalace baya iya zakewa ya mace to wannan aure dukkanin malamai sun hada kan za a raba shi domin ya zama abu mafi wato zama sacred a aure ba zai samu ba kenan abu mafi wanda bai yiwuwa ya samu sai a aure ba zai samu ba to aure ya lalace kenan wa kadhalika law kana inninan haka nan kuma koda zai kasance innin shine important innin shine wanda ya kasa yau mace ciki ko ya kasa saduwa da ita saduwa da ta gamsu aka je gun likita ko masani aka bincika aka tabbatar shine yake da matsala bai iya samun erection wato azakarinsa bai iya tashi irin da namiji ko bai iya kaiwa gare ta ko kuma yana da low blood uh, low sperm count wanda bai iya samar da abinda za a yi fertilizer din kwayoyin halittar ta a samu ciki to duk wannan mace na da yancin ta ce a sake ta ala khilafi ala khilafi shazin fi yace ko da yake akwai wani sabani abun watsi anan wasu malaman suna ganin wannan ba dole bane amma dai magana ce mara mara karfi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba aure akan haka wata mata din nan ta zo ta ce mijinta abin da ke tare da shi kamar bakin zani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya zafi zaki mai da sarakin sa shikenan aka raba aure walau ala minha koda miji yau matar shi yaji wa huwa an ya halifa billahi annahu la yaqaha mutlaqan shine mutun ya rantse da Allah cewa sam ba zai ji matarsa ba kai tsaye bai yanke lokaci ba au muddatan ko ya yanke wani tsawon lokaci takunu aksara min arba'ati ashhurin wannan tsawon lokacin matukai ya wuce kwana 120 fa innaha tastahiqu ya wuce arba'ata ashhurin wata hudu ko fa innaha tastahiqu alfurqata bitti alfurqatu bittifaqi almuslimina to ta cancanci a raba auren idan miji yau matarsa yaji har ya wuce wata hudu ko yi mata yaji yaji na babu babu adadi bai ce ga ranar da zai dawo ba to daga nan tana da yancin ta kai karagon alkali ta ce mijina ya kaurace mini tsawon wata biyar ko shekara guda alkali ya kira shi ya tambaye shi ya ji ba'asi idan ya alkali ya tike zuwa ga ijtihadin cewa wannan auren maslaha ta fi a raba shi kenan sai ya raba malam yace kama dalla alaihi alqur'anul azim fi qawli ta'ala kamar da alqur'ani ya ambata faɗin Allah da yace lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin waɗanda suke wa matansu ila'i su musu kaura su kaurace musu to za a jira su tsawon wata hudu fa in fa'u idan sun cika fa inna Allaha ghafurur rahim wato bayan tsawon wannan watanni sun dawo ga iyalansu to Allah zai gafarta musu abin da suka yi na rashin kyautawa wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim idan kuma ma suka ga cewa sun riga sun yanke hukuncin saki kawai za su yi to Allah yana jin su kuma yana gani Allah yana da ilimi akan komai ya san duk abin da suke a malami suka yi sabani shin idan wata hudun nan suka wuce dole ne sai yayi saki ko kuma dole ya kome ko ko a alƙali ne mai saki da ma'ana idan yau a kwana wata hudu suka cika yau da yau matarka ila'i da kai to wata hudun suna yi shikenan saki ya auku ko ko sai ka furta saki ko kuma sai an je gun alƙali ya ba da takarda cewa shi ya saka duk malamai sai wannan maganganun akwai malaman da suke ganin ranar tana cika ana wuce kwana 120 sorry wata hudun aka shiga wata hudu da kwana daya to aure ya mutu automatically duk da ke magana ce mai rauni dole sai an yi muraja'antar mijin a ji me yake nufi alƙali ya sa shi gaba ya tambaye shi na ɗaya kenan na biyu ko wasu suka ce a sai ya furta saki duk da haka wasu kuma suka ce alƙali shi ke da hukunci a wannan kuma ne ce magana mafi inganci kuma irin wannan dama yakan faru ne a lokacin da akwai rigima a cikin auren da zaran an zo da wannan rigima to alƙali ko wakilinsa maganarsa ita ce abin duba ita ce abin karbi saboda galibi zaka ga abokan husuma a lokacin kowa yana so ne ya zalunci ɗayan ya zama ya ci riba husuma haka alƙali shine zai yin adalci akan abin wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa لكن أكثرهم يقولون إذا مدت أربعة أشهر فإما أن يمكن وإما أن يطلق ما في يوم علمي سنة شوى إذا أكي وتهدو كودي يداو ورنتا يبات داما سرائر وأوري كوكما كوي يسكي ومنه من يقول بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر akwai wanda suke ganin cewa da zaran wata hudun sun yi to saki ya auku idza lam yafi ilai minha idan bai koma gare ta ba wannan magana ko magana ce mashahuriya jama'a akwai ta arwaito ta daga Umar da Usman da Ali cikin sahabbai da Ibn Abbas har ila cikin sahabbai da Ibn Mas'ud da Abdullahi dan Umar a cikin tabi'ai da Al-Qasim dan Muhammad da Al-Hasan al-Basri da malamai irin su Shuraih da Ata'u da Ibrahimun Nakhai da malamai da yawa sannan al-Imam al-Bukhari ya fitar da wata riwaya akasin wannan daga Sayyidina Abdullah dan Umar wallahu a'lam ah yace wal ishratu allati hiya al-qasmu ibtida'an wal mut'atu allati hiya al-wat'u wajibun alayhi al-ishra rayuwa aure wanda shine rabon kwana a rabawa mace kwana a bata kwananta wannan kuma har ga mutumin da ke da mace daya ba sai mai mata fiye da ɗaya ba gara mutum ya aure abinda yake wajibi a kansa dole ya zama yana tare da iyalansa mafi yawan dare in dai ba larura ta tafiya ko rashin lafiya ko wani abu sananne ba wannan wajibi ne hatta a masu mace ɗaya wal mut'a da kuma ba ta damar ta ji daɗin zamantakewa aure allati hiya alwadu wanda shine ainihin saduwa aure yace wajibun alaihi wajibi ne akan miji kama dalla alaihi kitabu sunna wal usul kamar da alqur'ani da sunna da ka'idojin addini suka tabbatar bal huwa maqsudun nikahi kai hasali ma wannan shine asalin abin da yasa ake yin aure al-ishra da kuma al-mut'a samun zamantakewa mai daɗi tsakanin iyalai da kuma samun jin daɗin rayuwa irin ta ɗan namiji da ya mace waqtida'u tab'i la yunafilu wujuh wannan iya cewa ai daman ɗabi'a ce buƙatar ɗa namiji zuwa ga mace da buƙatar ƴa mace zuwa ga ɗa namiji da kusancin su da juna ta hanyar soyayya wani abu ne a cikin ɗabi'a don haka ba za a ce sai an wajabta wa mutum ba yace to ka sani da cewa kasancewa abin ɗabi'a ne baya kora wajibi bai kora buƙatar kasancewa ɗan adam na da wannan buƙatar Allah cikin hikimarsa ya tsara ɗan adam da wannan buƙatar saboda wanzuwar ainihin wato a jinsin ɗan adam saboda wanzuwar jinsin ɗan adam shi Allah ya tsara wannan da ba dan haka ba da a ce ɗan adam bai da irin wannan sha'awar mace da namiji ba su da wannan sha'awar to da sai jinsin ɗan adam iya karewa idan zaka gane haka idan kana da zakara a gidanka wanda yake katon banza ne baya sai dai ci kawai da tara nan da nan ka ji gidanka za su kare ba haka bane ko ko kana da dabbobi awaki ko tumaki amma ga wani rago ko dan akuya wanda baya barbara to zaka ga zai ja maka asara ne sai dai ka ta basu dusan banza kawai dole ka je ka nemo wani kalalli da zai iya wannan aikin to haka inda dan adam zai wayi gari a cire masa gaba daya dabi'ar sha'awa mazan mu da matan mu to da zai zama barazana zuwa ga karewa jinsin dan adam zaka wannan dabi'a ce da Allah ya halice mu akai amma duk da haka kuma sai Allah ya yi mata ka'idoji Allah ya sa ka'idoji da ke guiding wannan dabi'a ba a yadda kai zina ko luwaɗi ko maɗigo ko makamantansu ba sannan kuma ba a yadda kai kibiyan haƙƙin wanda ke kanka na wajibi ba kama la yunafi wujubul akli washurbi kamar yadda irin wannan wajabcin baya karo da wajab da wato kasancewar ci da sha dabi'a ne baya karo da wajabcin buƙatar dan adam zuwa ga ci sha. wato dan adam yana da buƙata ta wajab ta ci da sha a ɗabi'arsa sannan kuma wajibi ne ya ba kanshi abinci ya ba na ƙasa da shi abinci kai ya bari yunwa ta halaka shi ko ta halaka su وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama da yaga sahabi Abdullahi dan Amr dan As yana ta ainihin wato jero azumi ba ji ba gani baya shan ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa inna li zawjika alayka haqqan kai Abdullahi ka sani da cewa iyalinka suna da haƙi akan ka ولو لاستحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح da ba dan wannan wajabcin da take da shi na saduwa ba to da bata mallaki yancin raba aure bi ajizihi anil wati wamtina'ihi biddin ah wamtina'ihi biddin ah yace da bata mallaki wato damar raba auren ba a saboda gazawarsa wajen iya saduwa da ita wamtina'ihi da kuma kin da zai yi da gangan yaki biddini da shari'a bata bata wannan dama ba shari'a da bata ba mace damar cewa idan miji ya da gangan yaki zuwa wurinta to a raba aure idan miji ya kasa zuwa wurinta bai da wannan lafiyar to a raba aure da ba wajibi bane da ba za a ce haka sun ba kadkira yace sannan kuma malamai suna cewa alwajibu marratan fi kulli arba'ati ashhur wajibin mutum game da iyalinsa shine a ce minimum ya tabbatar a cikin wata hudu ya je gare ta li'annaha muddatu tarabbusi fil ilal saboda wannan shine tsawon lokacin da ake jira wajen wancan kauracewa da muka ji a wancan ayan lillazina yuluna min nisa'i wakila wasu malamai kuma suka ce yajibu watsuha bil ma'ruf ala qadari quwwatihi wa hajatiha a a abin da ya wajabta shine mutum ya dinga zuwa gun iyalinsa bisa abin da yake sanne al'ada da abin da zai iya da abin da yake na bukatarta ma'ana mutum mai irin shekarunsa mutum mai irin lafiyarsa mutum mai irin rayuwar da yake yi lifestyle ɗinsa an san zai iya biya matarsa bukata iri kaza to wajibi ne yayi wannan akwai mutumin da misali matafiyi ne mai yawan tafiye-tafiye alama ta ma ba ta ganshi ba sai sau ɗaya a wata akwai wanda kuma kullun yana gida akwai wanda aikinsa aiki ne wanda yake buƙatar watakila mai gadi ne ko ma'aikacin asibiti ko jami'in tsaro ne wanda yake kwana a wani waje akwai wanda kuma buƙatar ta buƙata ce mai yawa a mata iri daban-daban ne wajen buƙatar su to wannan mai buƙata da yawa abinda za ta buƙata shine wannan mai yawa wata ke da bukata kaɗan abin da ta bukata shine wannan kaɗan ɗin yanayin da mata suke ciki na misali halin rashin lafiya wata halin tana da ciki wata halin shekaru wata halin tana shayarwa ko wani abu ya same ta na damuwa kwanan nan to duka wannan yana nuna bambancin bukatar zuwa ga ɗan namiji al misali mutum yana da mata a ce jiya jiya babanta ya rasu da wuya ta iya zama tana cikin wato psychological readiness za ta zama a psychologically bata shirya ma zuwa gurin miji ba a rana misali ko a ce a irin wannan korayikin da yake gwamna ya kore su malaman primary kai kuma ka zo ka matsa mata tana tunanin ga wani adashi da suka shiga an yi shi da tsawo ba san yanzu ya za a kare ba watan tana da ciki ba ta yarda da miji ko wata kuma tsawon karancin shekarunta ya shekara 18 zuwa 25 zuwa 35 bukatarta da namiji ga namiji ya ba mata da ta haura wannan shekarun da kuma irin matan nan yanzu na zamani masu shagen shaye-shaye su sha wannan su tsima wancan su jika wannan to kaga wannan dole kai ma sai kai jike-jiken da zaka iya da ita na mata mun gane wannan wannan bala'in da yazo mata yanzu na jike-jiken nan Allah shi kyauta eh to da haka kowace bil ma'ruf bisa abin da yake ma'rufi kama tajibu nafaqatu bil ma'rufi kazalika kamar yadda wajen abinci ma za a yi shi ne bisa abin da ya cancanta wata tana da babban ciki da babban timbi wata tana shayarwa wata ta saba cin abinci da yawa wata bata saba ba kowa da irin yanayin cin abincinsa to gurgurdan haka za a mushi abin da ya kamata malam ya ci gaba da cewa wa kama annal wajiba lahu yastahiquhu bil ma'rufi yace kamar yadda kuma wajibin abin da ke kansa wato ya cancance ta wajibin abin da ke kanta nashi ya cancance shi ne bil ma'ruf a bisa abin da yake sananne a al'ada ala qadar quwwatiha wa hajati a bisa karfinta da buƙatarsa abin da ke kan mace na taimaka abinci ta gyara wurin kwanciya ta kai maka ruwa ban daki da sauran buƙatu na har shi kwanciyar aure din shi ma ya danganta da karfinta da buƙatar kai akwai namijin da misali ya fi ƙarfin matan shi to dole haka zai haƙuri sai dai nemo wata ya ƙara ba zai ce dole sai shi buƙatar shi ta biya ba akwai matar da misali yanzu ba za ta iya irin wannan wahalar jigilar ruwa da yake na rashin na rashin ruwa nan ba ba ta iya ba ba ta da wannan ƙarfin ba ta da wannan al'ada ba irin zamanin su bane ko kuma shekarunta yayi yawa akwai matar da za ta iya yin girki wanda duk taron mu dinnan sai mu cinye shi za ta yi akwai wanda kuma girkin ya wuce daga nata da namijinta da yayanta biyu ba ta iya ba kaga ala qadari quwwatiha wa hajati dole sai an kula da wannan ba za a ce kowace mace ce ta yi irin abin da ɗaya yake yi ba ba zai yi ba Allah bai yi mu haka ba da haka yana daga cikin wasu kuskure lokaci da yake shine ka auro mata budurwa ka zo gidanka akwai mutane wajen 60 masu cin abinci ka ce kuma satin nan ta fara yin abinci mutane 60 ba zai yi ba dole a ta samun matsaloli ta yi shi ba daidai ba ta yi barna ta lalata shi shikenan kuma daga nan a hada ta gaba da duk mutanen gida a ce ba ta son su ta auri baban su ba ta sanya musu abinci da sauransu kuma da cewa su waɗancan da suka fara auren ka a da ai ba su fara wannan abincin da yawa ba a hankali a hankali ya suka koya to in har za a so ta irin wannan abincin dole a koya mata ya ake shi haka misali akwai al'adu da wuraren da mata suke maza wanki da guga kuma tana da wannan ƙarfin jikin da za ta yi akwai matar da kuma kai ma ka san ba ta yi wannan ba ba ta da karfin jikin ko kuma kwalisa ta ta wuce ma haka yanzu ruwa ta irin wata mata da da jifar ya samu sirta ko tana ba da labari wanda in kace mata kawo min kofi da safan nan sai wajen la'asar za ta ce maka wai me ma kace dazu tana cin tana ta kwalliya tana da safa da safe wannan shi ta maka wanki eh yo shi ta maka wanki wannan amma kaje ka aure ta a cikin karkara ko a inda dama an saba ko irin waɗannan ƙabilun waɗanda ba Hausa ba Fulani ba suna da ƙarfi dama a garin su ma noma take kaga wannan duk abin da kace tai tai amma wannan matan namu na Hausa da Fulani sai a hankali da ba magana gaskiya in za in za ta tukimu ha ka tarta to haka in kana son mata da ta wanki da guga ta wanke maka mota da yamma ta kakkama raguna ta daure su wannan sai ka je ka auro ta a wani gari sai ka tafi taraba ko nasarawa ko ko ilori ka je ka auro ta su ne sun sun saba da wannan aikin karfin al'adar ce tarbiyyar su ne za a taraba akwai inda za a mace aure da an sai mata kiki keken nan cikin garanta za a kawo shi wannan keken na zuwa itace ne gari na za ka kawo shi tafi daji da wita ce irin da muku wani kaza za a sai musu ne injinan markaɗe da abu iri-iri daban-daban da kasan za a buɗe wani kemis wurin tiyata haka za a sai musu yanzu tangaraye da wukake da wasu makamai ga mu kuma abin da yake siya kenan wanda ya kokari ne wai take keke dinki to kaga ba za ka auro wata mata a wancan environment din ka auro wata a wani environment daban ka lokaci wai dole su iri daga ba zai yi ba yawanci mu maza mu ci hada wannan husuma cikin gidajen mu domin ba irin su dai ba ina fata mun gane wannan da haka karka dinga muƙaranar su kana cewa wance tayi kaza ke ma sai kin yi watan ta da ciki za ta iya ci gaba da duk ayyukan gida wata kuma daga ran ta dauki ciki wata taran nan shikenan an yi asara duk wani aiki sai dai ku yi da kanku tana nan kwance inda ka san ruwa to ya zaka da wannan zaka ce dole ta yi abin da wanda take yi ba zai yi ba ita haka za a bar ta sai ta sai ta sauke kuma ina fata mun gane malam yace kama anna wal hakimu yuqaddiru ma tastahiquhu min al wat'i inda niza idan aka samu rikici ɗaya daga cikin ma'aurata ya kai abokiyar zaman shi ko abokin zaman shi wato wurin alƙali cewa ita ba ta samun biyan buƙatar a rayuwar aure ko kuma yana mata abin da ya fi ƙarfinta ko kuma shi ya kai ƙarar irin wannan cewa tana buƙatar shi fiye da yadda zai iya ko kuma baya samun ta fiye da zai iya duka taraf ɗin ko to a nan alƙali shi yake da 'yancin ya tantance me ya buƙata shi zai tambayoyi ya yi bincike alama ya tura asibiti a mai bincike na kwakwaf a gun likitoci sannan ya zo ce to na ba da doka dole ka zo wurinta sau kaza a mako in bai zo ba ni kuma ki zo ki gamu zaka iya ka ki ne kai mugu ne ko kuma to ke kuma ki hakuri abin da ya samu basir ya riga ya huda shi kai kuma ka dinga samun magani kana dan tofin ko duk mun gane ai ko wa kama yaqdiru an yuqaddiru nafaqata wa mahar al-masal kamar da alƙali yake iya kuma takadirin nafaka idan an samu rikici akan cewa baya kawo abin da ake bukata na abinci to nan ma alƙali ne zai bincika nawa mijin ke samu nawa yake iya bayarwa sai ya ce to na sa maka ka'ida dole kullun ka bata kaza a ce wani na ba mata shi shinkafa gwangwani ɗaya kullun na abinci sai ta kai shi ƙara sai alƙali ya bincika cewa zai iya bada gwangwani hudu to dole ya ce mashi kullun ka bada gwangwani hudu in kuma ka ki bayarwa ke kuma ki zo ki ga mu haka wa maharul masali da sadakin kini idan mace aka aure ta sai ba a yanke mata sadaki ba aka manta ko aka cuce ta wajen yanke sadaki in an je gun alkali alkali ne zai determine wannan mata irin ta sadakin ta nawa ne shekarunta dangantakarta kyan halittarta iliminta abinda ta iya su zai kalla sai ce to irin wannan matar yanzu sadakin ta 100 ne domin sadaki mataki mataki ne wata ashirin wata ɗari wata miliyan biyu duka daidai ne ba matsala ba ne ya danganta ga irin matan da irin mijin da zai biya to da aka sarakil matsali alkali ke yanke shi wakilar ƙaulaini waɗannan maganganun guda biyu cewa alwajib arba'ata ashirin ko kuma alwajib alwatsau bil ma'ruf yace dukkanin su akwai su a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal wasani nabiyin cewa zai zai gunta ne gwargwadon bukata da ƙarfinsa ashbahu bil kitabi was sunna shi yafi dacewa da qur'ani da sunna wal usuli da ka'idoji wa maslahatil khalqi da abin da zai zama gyara zamantakewa mutane wala tuqda hajatun nasi wa wa, wa yazulu darar illa bi da kuma abin da ba zai yi a biya bukatun mutane kuma a kauda cutarwa ba sai da shi wannan yafi dacewa da shari'a a ce kowa yayi iya karfinsa kuma iya abin da zai ga cewa ya biya bukatar iyalinsa shi yasa na daga cikin hikimar da yasa aka hana mutane su zo su dinga tattauna alakar su da iyalansu saboda idan kwa tattaunawa da gaske abin da zai biyo baya shine za ku fara mukarana to kuma za ku ji duka ba daidai bane kowa zai ji nashi yayi kasa ko yayi sama ko ya ga shi ana cutar shi ko ita ana cutar ta to daga nan sai a dinga samun matsaloli tsakanin zamantakewa ko kuma wani yana jin ka ba da labarin matarka sai ji ashe irin ta yake so yes kuma shedan na riya mishi sai ya neme ta mafi sauki shine ya je ya ziga ta yace ai kai baka iya komai shine ya iya ta rabu da kai a kasar nan akwai al'adun da suke haka har yanzu mata aure wani miji na iya zuwa ya ziga ta saboda an bada dama irin waɗannan harkokin da hulɗin suna suna abin nan kuma hatta aka samu wani namiji ya iya zige wata mata ta gudu daga gidan mijinta ta dawo wurin shi to ya zama gwarzo abokan shi da ƴan uwan shi dangi shi za su dinga murna ana helin shi cewa gwarzo ne ya kwace mata wani shi kuma tan ya jawo shi kawai dauko bindiga irin ta farauta ya lade kawai harbe shi ai ta rikici a nan ƙasar ne da akwai al'adun da suke haka ba na so na faɗi sunan su malam ya ci gaba da cewa wa amma haqqur rajuli alaiha ita kuma mace haƙƙin haƙƙin miji da ke kanta abinda yake responsibility da ake bukata a gunta daga mijin فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قربته صلى الله عليه وسلم cewa annabi صلى الله عليه وسلم ya fada a cikin hudubar sa da yace ittaqullaha fin nisa'i fa innahunna awanin indakum a cikin hudubar ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace ku ji tsoron Allah ya ku maza ku ji tsoron Allah game da maza domin su suna matsayin ku ji tsoron Allah game da mata ko ya ku maza ku tsoron Allah game da mata fa inna kunna domin su awanin jam'u aniya su kamar bayi ne a hannunku kamar bayi ne wanda kun kama su kun rike su sai da kuke da su kuke da karfi akan su indakum wa innakum akhastumuhunna bi amanatillahi kuma kun dauke su ne ka zo ka ga mace a gidansu ta girma ta balaga ta yi shar da ita ka zo kai mata dabaru ka shiga zuciyarta baka san ya aka aka haife ta ya aka aka suna a ina aka samu rago ya aka aka didin dumu da a kudin makaranta da abinci da sutura da kayan sallah har ta girma shekara 17 18 20 kai kawai yanzu kyan halitta ta kawai ka gani ta burge ka ka zo akan sadaki dubu talatin ko dubu ashirin ko dubu hamsin wanda bai wuce kuɗin ragon sunan ba kaɗai da za a lissafa maka abin da aka kashe tun da aka haife ta zuwa rana ba za ka iya ba amma fa daga wannan kuɗin da ka bayar aka zo aka ce an baka ka ce ka karɓa ko waliyinka ya ce ya karɓa ko wakilinka shikenan fa ka fi kowa ƙarfin doka a kanta iyayen nan ba ta sai ta gansu ba sai da izininka aku ga wannan ai amana ta kai amana kuma duk da haka sai ta maka godiya gashi yarsu ta zama kamar baiwa a hannunka amma kuma suna ta maka godiya ana ta an gode an gode Allah ya saka maka da alheri kuma da za ta zo gida ta kawo karanka a matsayin su na mutanen kirki ko sauraranta ba za su yi ba za su ci mata mutunci su kore ta ba ma za a bari a ji mai take so ta faɗa ba ba ba haka yake ba jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu maza kuwa ya kamata mu ji tsoron Allah tsakani da Allah in ka kalli wannan abun ba dan addini ba za a yi haka ba fa innahun fa innakum akhadtu innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi kuma kuka halasta farjin su da kalmar Allah wato kalmar shahada ta musulunci ta halasta ai aure ko siga ta aure ko kuma hikima Allah game da auren shine dai kalimatullah kai mijinta nan kai kadai ne ka halasta ya halasta gare ka ka sadu da ita ba wanda yake jin damuwa ba wanda yake jin haushi hasali ma ganta da ciki an san fa abin da kai mata amma murna za a dinga yi iyayenta nan suna murna sun samu jika sai ta ji da jikan nan fiye da kai fiye da kai da mata ba kwa ji da yayin da suke ji da su su kawo musu wannan su kawo musu wancan kalli bambancin da ke tsakanin zina da aure jama'a siga ce ba kawai da sadakin nan amma irin abin da ake yi in an zo zina ɗaya ne da abin da ake yanzu yin aure babu bambanci kawai dai wannan Allah ya halasta wannan Allah bai halasta ba shine bambancin kawai amma ɗabi'ar da ke faruwa abinda namiji yake yi da mace a san da suke yin zina da abinda namiji yake da mace akwai a san da suke saduwa aure ita wannan saduwa fa duka iri da yace ba bambanci amma me yasa an ta cikin shege ai tabbakin ciki ana tsinuwa ana an shiga uku Allah lalace saboda ba aure bane in kuma ta haihu ta aure ai ta murna ai ta murna saboda aure ne kowa a cikin mu nan dan aure ne kuma kowa na murna ya zama dan aure kuma da wani mu zai samu labarin cewa ba ta aure aka haife shi ba wani irin kunci zai shiga duniya wace irin damuwa zai shiga aure ba zai samu ba limanci ma aka ce duk yawan karatun shi aka ce bayanan sai limanci ba wata maza ba haka sheda ballantana a ce a baka shugabanci alkali ko wani abu ka zama wato gaba ɗaya ka zama jemage a cikin mutane baka da baka da wata kima to wannan yana nuna mutunci da daraja aure jama'a to don haka tunda aure ne aka baka darajtawa ne mutuntawa to ya kamata kai ma ka mutunta sai yace walakum alla yutina furushakum ahadan takrahunahu kuma ku kuma abin da ke kan su akan ku shine kada su sake su sa wani akan wurin zamanku wanda suka san bakwa su ko ƙawayensu ko ƴan uwansu ko yayyinsu ko ƙannansu ba ka so a shiga ɗakinka ko a zauna a bakin gadonka ko a kujerarka ko a ci abinci a dainin ɗinka ko a ci abinci a kulanka sun san ba ka so ko to kar su bari kowa yi ko wani ya zo ya gwada hularka kananta ya goye gwada hular kai ce suna da biki gobe asabar dan Allah an tike aramin wannan hular ta san kuma baka so ko to ta bashi dole ta kiyaye mutuncinka da dukiyarka da ainihin abin da kake so wannan shine haƙƙin ka da ke kanta yace fa in fa'alna idan suka aikata haka suka yi wani abu da baka so falakunna a fadribuhunna darban ghayra mubarrih ya halatta ku musu duka duka wanda ba mai cutarwa ba mai tsanani ba duka na horo mun yi magana akan shi a baya walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ku kuma wajibi ne akan ku ku ciyar da su ku azurta su ku ba su sutura bisa abin da yake sananne a al'ada yanayi inda ka inda ka saka yanayi ba zai nuna ban tana ku bai nuna danja ba ko yanayi ba kaka da a idan kana da mace a ƙarƙashinka to wajibi ne akan ka ka azurta ta kaga sai yace rizquhunna duk abin da zaka buɗe mata samu wani abu ita ma kai mata wannan ta samu sana'a ta samu jari ta samu ilimi ta samu abin da ita ma za ta ji cewa eh alhamdulillah tana gidan aure gwargwadon hali to kai wannan shine rizquhunna ya wuce abinci kadai sannan wa kiswatuhunna da kuma sutura a samu iyalanka cikin sutura ta mutunci abin da ya dace da shari'a da al'ada kayan sallah ne kayan haihuwa ne kayan reno ne dusan da ka samu hali ne in ka je wata kasuwa ko wani supermarket ka ga wata sutura mai kyau sai ka ciyo ka kawo ma iyalinka su ma su ji daɗi to wannan da yana cikin abin da annabi ya umarni ya ce bil ma'arufi isa abin da yake sananne a al'ada da shari'a wa qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ma min imra'atin yad'uha zawjuha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata mata wadda mijinta zai kiraye ta ila firashihi zuwa ga makwancinsa fata'aba alaihi taqi zuwa illa kana alladhi fis sama'i ta kaiban alaiha hatta tusbiha face Allah dake sama yayi fushi da ita har sai gari ya waye wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim malai yace akhrajahu fi sahihaini sun fitar da shi a cikin Bukhari da Muslim wannan hadisi yana da fa'ida dama da malamai suka fitar daga ciki shine ambatan firash kinaya ne anil jima' saboda shari'a ta zo da saye da sakayawa da boye lafuzza da kalmomi waɗanda tsiga jiki ke tashi in an ji su wanda ke alamta batsa ko rashin sanin ya kamata shi za sai aka yi ishara da firash kamar da aka ce alwaladu lil firash ai alwaladu li sahibil firash haka nan kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai ta wayi gari in muka lura da kyau hadisin na nuni zuwa ga ashe ashe cikin dare ne wannan bukatar tafiyawa sai aka ce ta wayi gari galibi a ɗabi'ance cikin dare ne miji ke bukata zuwa ga iyalinsa to wannan yana nuni kuma zuwa ga bukata zuwa ga sirri game da wannan ainihin ɗabi'a wanda sai cikin dare sai an kashe wuta sai an kulle kofa sai an shiga cikin mayafi to ina kuma karnakancin da ya kai ka zo kuma ka dinga ba ta labari ka zo kuma kana labari ko kina labarin ga abin da aka yi wani mahaifi yana faɗa a instagram ko a facebook ko a wane ne wannan gaskiya saboda Allah fasikanci ne ba daidai bane Allah ka tsare sannan yana nuni kuma zuwa ga cewa kamar yadda yabo a cikin wata riwaya dake cikin abin nan littafin al-Imam Hakim wato Musaddarak Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ifnatani ifnani mutum biyu la tujawibu salatuhuma ru'usahuma mutane guda biyu sallar su bata wuce tudin kansu in sun yi ibada ba ta tafiya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-abdul adik bawa da ya gudu ya bar gun shugabansa wa imra'atun ghadiba zawjuha da mijin da da matar da mijinta ke fushi da ita hatta tarji'a hatta ta dawo ta tuba a wata riwaya har ila yau wadda duk da yake isnadin tana da rauni amma tana cikin waɗannan kaidojin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu al musawwifatu Allah ya tsine wa mata masu cewa gani nan zuwa taswif saufa saufa saufa je ka ina zuwa ko da ake cewa ta hana yaro bace to mace mai cewa gani nan zuwa annabi ya ce Allah ya tsine mata fakira sai aka ce manil musawwifat su wane ne mata masu cewa je ka gani nan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tiya da uha zawjaha ita ce wadda mijinta zai kira ta ila firashihi zuwa ga gurin kwanciyarsa fataqulu sai ta ce saufa atika dan Allah ga nan zuwa ina zuwa nabi yace hatta taglibahu ainahu ha idan shi sirin jaye shi yana ta jira yana ta jira ya gama shiri yana jiran ta zo wurin kwanciya har bacci ya kwashe ta tana wasu sabgogi tana wanke wanke ko tana tatsa ko tana matsa ko tana wane ne kuma tana fira da kawayenta ko tana kallon TV a falo har bacci ya dauke shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wannan mata sai da yake isnadin zaifi amma dai kaida ce sananniya kamar da muka ja wancan hadisi Sheikhul Albani ya tabbatar da rawan wannan isnadi a cikin Abdaifa a lamba ta 4312 wallahu a'lam duk wannan dai hadisan suna tsawatar da mata ne akan cewa su shiga taitayin su mijin su ba ba ba abun wasa bane eh a a wata riwaya yace wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace law an law kuntu amuran ahadan an yasjuda bi sujudi al-mar'atu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya wata ya wani sujuda ya wani durkuso to da na umarci mace ta dinga durkusawa tana gaida mijinta saboda girman darajarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kafin mu je wancan hadisin daga cikin a abin nan a a fiqhunsa akwai kwadaitarwa zuwa ga samun wato attanasu haihuwa da yawan yaya da nuni zuwa ga cewa mala'iku suna la'antar wato a me yin sabon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amuran da zan umarci ahadan wani bis sujudi yayi sujuda ya gaida wani la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha to da mace zan wannan umarnin sujuda anan wato durƙuso na gaisuwa ba sujuda wanda ka sani ala sab'atin wannan sujuda ce ta ibada durƙuso da ka sani wannan haramun ne ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hara daga cikin dalili shine wannan hadisi da haka ya kamata mu dena al'ada ce wacce ke ba ta da kyau inda ke mutane suna nacewa akan sai sun yi suna ganin kuma hana su ma da ake yi kamar ana shiga hakin su ne amma dai ka dai ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma sahihi ne al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da al-Imam Ibn Hibbana da Baihaqi hadisi ne tabbatacce yana da wasu shawahid daga cikin shawahid din ga daya nan yace warawa Ahmadu wa Ibn Majah al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ya ruwaito shi da Ibn Majah an Abdullah ibn Abi Aufa daga sahabi Abdullah dan Abu Aufa qala yace kadima Mu'adh shama Mu'adh ya zo kasar Sham fara'an nasara tasjudu li batariqatiha sai yaga kiristoci suna gaida kwamandojin su sune batari jami'in bitariq shugaba ko wani jagora ko wani babba wa asaqi fatiha da kuma bishop bishop wato limaman su na coci za su gaishe su sai sun duka irin da ake wa shugunnai fara'a fi nafsihi an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahqqu an yu'azzab da yaga ka sai ce a cikin ranshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi waɗannan duka cancanta a girmama shi falamma qadima da ya dawo madina qala sai ya ce ya rasulullah a wata riwaya yana dawowa sai ya tafi da gudu ya duka zai ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma ya mu'ad me ya kuma haka shine sai ya ce ya rasulullah ra'aytu nasara tasjudu li babariqatiha wa asaqifatiha naga kirista suna dukawa su gaida ogoginsu da malamansu fara'aitu fi nafsi annaka ahqqu an tu'azzama ni kuma naga cewa kai din nan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafi kuwa cancanta haka fa qala sai annabi ya ce law kuntu amuran ahadan an yajuda li ahadin la amartu al mar'ata an tazuda li zawjiha inda har zan umarci wani mutum ya duka ya gaida wani to da mata aure ce zan wa wannan umarni game da mijinta wala tu'addil mar'atu haqqan lahi ta'ala mace ba za ta cika haƙƙin Allah ba kullahu gaba ɗayansa hatta tu'addi haƙƙa zaujiha kullahu har sai ta bada haƙƙin mijinta gaba ɗaya da haka ya kamata mata musamman usazai su ji wannan akwai mata usazai da dama marasa mutunci kullun suna azumi suna qiyamul laili suna suna karatun alqur'ani suna zuwa islamiyya wata ma malama hadda ce amma miji na shan wahala a nan miji bai da mutunci bai da kima to wannan aikin take a gurin Allah bai karba ba har sai ta yi wa mijinta abin da ya kamata ya kamata mata ustazai su tsoron Allah sai ku je ku gurkumandin wa mutum ga wata ustaziya ko wata alarama ya aure ta daga baya ya ta muku complain kar sai da zakai da ka ga lambawar shi ka ji gaban ka yana faɗuwa kuskuren dama shine asali ba wai yawan karatu ne kyan hali ba annabi cewa yi a duba kyan hali da addini a a man tadawna dinahu wa khuluquhu addini yawa idza ata alaikum idza ata ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu to addini dama aka ce a duba da khuluq da kyakkyawan dabi'a addini kuma galibi sai muke tsammanin yana samuwa ga duk wanda aka ganshi da alama kishin addini to watakila kuma ya zama bayi da dabi'a zaka sai an hada biyu haka ita ma macen mata usare masu ba mazan su wala su tsoron Allah walau sa'alaha nafsa ala zahari katabin la aqatu iyahu da zai ce ta bashi kanta akan ainihin siddin raƙumi da ya zama wajibi akan ta ta bashi kanta wato ko a cikin yanayi idan mijinki ya neme ki wajibi ne ki miƙa kanki wa hadha muttafaqun alayhi bainal fuqaha wannan abu ne da malamai suka hada akan sa anna anna lahu an yastamfi biha mata sha'a cewa miji yana da yancin ya je ga matarsa ya ji daɗi da ita duk sanda yake so malam ya durra biha matukan babu cutarwa aw ya shigalaha an fardin ko kuma ya zama ya hana ta yin wata farilla fa alaiha an tumakkinahu matukar ba wannan ne uzurinta ba wajibi ne ta bashi dama ya kai gare ta wa kadhalika hakanan kuma wala takhruju min manzilihi baya halatta ta fita daga gidan shi illa bi izini sai ya bada izini aw idnin shari'i ko kuma abinda shari'a ta halatta mata fa innaha aniyatun indahu wal ani al asir ita kamar fursuna ce a hannun shi tana kasan shi ne wayan bagi lahu an idan ta'azanatu an takhruja ila salati Allah yamna'aha idza lam yakun fihi mafsada shi kuma bai dace gare shi ba in ta ce zan fita in je masallaci sallah ta farilla to bai dace ya hana ta ba sai in ya san akwai ta barna a cikin wannan zuwa masallacin qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajidallahi kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallatan Allah wa buyutuhunna khairul lahunna amma su sani yin sallah a dakunan su yafi musu alheri wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim daga riwaya Abdullahi dan Umar wakadhalika la yamna'uha iyadata marda ahliha wa ta'ziyati hakanan kuma kariya hana ta zuwa gaida marasa lafiya a danginta mahaifinta uwarta wanta matan kaninta ba su da lafiya karka hana ta zuwa gaishe su ko an musu rasuwa karka hana ta zuwa ta'ziya ko suna da wani sha'ani ko wani taro ko wata mas'ala karka hana ta ba daidai bane malam yace walahu wa hallahu haqqun fi badaniha min al-khidma to ko akwai haƙƙi a kanta na yi mishi hidima misalin furshi kamar gyaran gado walkansi da sharar gida waɗabhi da dafa abinci wa na'u zalika da makamancinsa shin wajibi ne ce wannan wannan matsalar ma an dade ana magana a kanta mutane sun taso da ita ai ba dole bane mace ta girki ai namiji ne yake yi ai kaza kaza wasu ƴan neman ƴanci mata duk wannan hayaniya ce kawai suke ba ta ilimi ba barka ji magana daga malamai yace ikhtilafal fuqaha fi malamai sun yi sabani game da shin dole ne matarka ta yi sharan gida da wanke-wanke da wanki da ainihin tankade da dafa abinci dole ne ta yi wannan koko sai ta ga dama kyautatawa ne akan ka yake kayi da kanka ko ka nemo mai aiki ta yi faqila wasu suka ce yajibu alaiha dole ne akan ta wakila wasu suka ce la yajibu ba dole bane wakila wasu suka ce yajibu alkhafifu minhu dan kadan wanda za ta iya dan nada shanya dan ba fulawa ruwa an ta ga dama dan in ka kwankwasa kofa ta bude kaga wannan bai da wani wahala ko kuma in zaka sha shayi da kawo maka suga da gungunin madara sai kuma ka san da kai kai sauran ko masu wahala kai ka san da zakai ko in zakai wanka ta miko maka brush kai kuma ka dauko ruwanka kai da kanka kaga alkhafifu minhu kenan ko yace kallazi tadahu al-urfu kaman abin da dai al'ada ta saba wa huwa yakhtalifu bi khilafi adatin nas kuma wannan na sabawa da gurgurdan al'adun mutane shine kaida al'adan mutane ita ce kaida jama'a mu ji wannan game da duk abin da ya shafi aure duk abin da ya shafi aure asali shari'a ta ba mutane dama su hukunta da al'adarsu shi sa babu bukatar rikici akan cewa wa zai yi lefe wa zai yi kayan daki sai a tambaya wannan auren a wata al'ada za a yi shi mu Hausawa da Fulani a al'adar mu iyaye ke yin kayan daki ko to yana na kansu babu wani kafi da yace ba za su yi ba muje ke yin lefe ko to yana na kan shi ma aka juya al'adar Yarbawa su ko ba ruwan su ya za su wanke kawai su baka ko to dai yana kanka kai miji aka juya a wata al'ada in ka je maka kaga yadda suke aure bayan kayan daki kai za ka yi kai za ka yi lefen shi kan shi kai za ka gina gida sai sun zo kuma sun gaya maka iya da suke son ka yi shi kuma sannan sai ka ce mata mota hawa har da mota a cikin kayan da za ka ce mata domin kuma duka yana kanka da haka ya danganta ga al'adun mutane ne babu wani rikici a kai al'ada ita ce doka nan abinda kuma ni yanzu na ga cewa ni ba zan iya al'ada ba sai na gaya maka to ƴata ni ba zan iya mata kaza ba kai da shikenan annasu ala shurutihim da ka babu wani abu rikici akan haka to haka ma game da girki al'adar mu Hausa Fulani mutanen arewacin Najeriya shine miji ya fita ya je ya nemo ya kawo ke kuma ki tashi ki girka ya zo ya tarar da shi a girgigo to wannan tace al'adar mu duk wata kin wannan tayi ta hutsare kuma ana da yanci a hukunta ta shi ka kaga kuma tunda an san al'ada ne tun daga gidanku za a dauke da tukwane da cokula da wukaki da an san aikin ki ne tun daga gidanku a haɗo ki da su in muka lura jama'a al'ada ce kawai har za a kawo miki ma da lodin abinci na wajen wata uku da za a ana ci sunan shi gara shi kuma mijin dama ba za a bashi wata an sanya da sana'a saboda aikin shi ne ya kawo idan ka je wasu al'adun yanzu akwai al'adun da gida ma an daina yin kicin duk wanda yake yawo wasu kasashe mu da muka dan je wasu kasashe mun gani akwai gidan da zaka je kwata kwata babu kitchen kowa in zai sai abinci yana da app a wayarsa kawai zai kira irin gidajen abincin nan Mr kaza kaza kaza cikin wane ne su ake kira kawai kai kai order sai dai ka ji kirin an taba kararrawa sai a ce an kawo wani abinci dama ka riga ka biya online kawai an kawo maka abincinka mai gidan haka zai yi order haka duk mutanen gidan za su yi order ya riga ya raba kwa kuɗa abinci shi akwai akwai al'adar da misali da safe ba a dafa abinci sai dai a ba kowa a ce ga kudin kari ka je ka sai abin da ka ga dama to kaga wannan babu abincin kari a cikin abin da ake akwai al'ada da ake yin dumame tuwon jiya a ci daga kowa ya danganta ga al'adar su ne mu daina rikita waɗannan abubuwa al'adar nan malamai sun sa ka'ida cewa al ma'ruf urfan kal mashru'i shar'an duk abin da mutane suka yi da shi a matsayin al'adar su to kaman shar'an yanzu tsakaninmu nan zariya zuwa kaduna kagare babu nisa ko ko zuwa kano in ka je ta kaga bambancin al'adun aure za ka ba za ka yi mutane al'ada ka'ida kwaya ɗaya ka ce dole ce kwaya ba abin da aka sani shine a biya sadaki a yi siga a sa shaidu ɗauka amarya duk wani kowa ya yadda yake saba kawai babu wani doka duk wannan zafin kan usadai ne suke ba a ɗaukar amarya su ba za su bari a ɗauka ba duk zafin kai ne ma duka mun yi shi amma dai in dai ana magana gaskiya to ya halarta akai amarya sai Aisha ma sun kai ya halarta a mata gara duk hadisin gara bai tabbata ba amma ya halarta ana so a yi mata ya halarta kuma idan al'ada ku baka kawo komai ku kawo ta kawai cikin gidanku kai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya aure da ƴan shi ma ya ba mijin ma gida har yanzu ma akwai masu wadata da suke haka sai a baka gida wanda yake furnished a ce gashi nan kai da ita so haka abu ne dake da alaka da al'adun mutane kuma shari'a ta san ba za a iya yin wani unified abu ba saboda mu'amala ce yasa aka bar shi haka a al'ada me yasa kaga misali jama'a hatta layya kaga layya ibada ce amma sai aka ce wajen sarrafa nama abu kowa su yanda al'ada su ta saba ku yan suya ne ku soya ku yan dambun nama ne ku yi dambu ku yan me sunan shi abun nan ganda ku yi ganda ku kowa yadda ya ga dama kaka ce na wannan da yi ba na wancan da yi to haka wannan ka'ida take in dai ka fahimci usul na shari'a zaka gane haka take abinda ba a so a aure shine barna da fasadi da kwaikwayon kafirai da tsaraici da rashin mutunci to wannan shine ba a so amma waɗannan al'adun namu irin na da namu na Hausawa na Fulani na Yarbawa na Nufawa kowa ya ci gaba da yin al'adar shi in kaga kuma ta ishe ka kasa ka kai ka jiyo babu dama wanda ya tirka maka zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله